الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a tabar takwas ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da uku ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala babi na ashirin da ɗaya babu tashahhud inda muka tsaya a kan hadisi mai lamba ta 122 za mu tashi mai lamba ta 123 mun tsaya darasi na 39 za mu tashi a darasi na 42 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana a cikin babu tashahud babu da yake magana akan tahiyya ko kuma a tashahud kamar yadda aka ji حديثي نقبل فينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما ليس عن كبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو عنهما da Abdullahi da Amr bin al-As din dukkan su manyan sahabbai ne kuma duk su biyun suna cikin kitabul wahyi da malaman ulumul Qur'an suke kawo mutum goma sha shida sai rubuta annabi wahayi idan annabi ya faɗi abu in aka yi mawa wahayi yana faɗa su suna rubuta to akwai ɗa da uba dukkan su duk da shi ɗan abdullahi ɗin ya riga mahaifinsa shiga musulunci kuma ana magana cewa shi ne wanda suka jero da ɗa da uban sai ka ɗaukawa da kani saboda yadda alaƙar su take kuma diwanci wata tazara ne yawa ba akwai malamin da suka ce ma shekara goma sha ɗaya wani wasu suka ce goma ɗin haka tun da kaga ana sabani a kan shekarun bai bayi shekaru da yawa ba cewa in suka jero ɗauka za ka kuma da yake shi ɗan ya ma fi mahaifin irin garin jikin nan ba za ka bambance cewa ɗa da uba ba ne tsakanin to abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kara musu yadda kamar yadda muka faɗa a cikin sahaba annabi a bangaren rubutu ne bangaren haddace hadisi ba wanda ya kai Abu Huraira amma wanda ya fi kowa rubuta kuma ba sama da Abdullahi bin Amr bin al-As shi ma Abu Huraira da kansa ya ce da haka yace ba wanda ya jini yawan hadisa annabi banda mutum daya yace shine Abdullahi dan Amr dan As kuma yace shi ma dan yana rubutawa ne haka ya faɗa saboda haka amma a hadda ba sama da Abu Huraira rubutu ko tun da shi ma ku ci ba tsara to gabe yake sannan yana cewa abadila da ake faɗa Abdullahi Abdullahi matasan nan wanda ke da suna Abdullahi zamanin Annabi alaihi salatu wasalam to yana cewa abadila Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Amr bin al-As Abdullahi bin Zubair yana cikin su duk da wasu ba sa sa ibn mas'ud ma shi abadullah saboda matakan kawai ake fada sannan kuma um abdullahi dan amru dan az kamar da muka fada yana cikin waɗanda suka ba wa musulunci gudunmawa mai yawa yana ciki sannan zamanin annabi alaihi salatu wasalam sun zamanin annabi ya haddace alqur'ani shi ga a wannan lokacin sai yake sauke Qur'ani kullum sannan ya tashi da azumi kullum to sai dai ya aure ya aure ta baiwa Allah wani abokin da yau suka ce mai zan yi sai sai complain sai abokin naku kullum ibada yi kullum ku kamar kuka take kaiwa cewa ya ne gidan nashi kake a ba shi da matsala amma kullum sallah yake da kiyamun laili a fakaice tana gaya macewa yana da matsalar kenan to da aka gaya annabi alaihi salatu wassalam annabi ya kira wuji yace da shi daga yanzu ya rika yin azumin sa ya zamto wato duk wata ya azumi sau daya sai yake ya masa kaɗan duk wata ka yi azumi ta uku ka yi azumi duk wata ka yi guda uku yake yi masa kaɗan har sai da aka da annabi yake to ka rika yin siyamu dawud yau ka yi gobe ka huta yake yi masa kaɗan da aka ce wanda ya rika yi duk kwana uku banda ayyamul bid da aka ce yayi sha uku sha hudu sha biyar ke biye masa kaɗan yake shi yana da ƙarfi kuma yana da samarkaka sai annabi ya ce babu azumin da ya wuce kuma ya mu dawo inde ba za ka yau gobe ka huta ba la sama la siyama liman sama da babu azumi ga wanda ya abinci zamani gaba daya wa sai da ya kai bayan ya shekara saba'in a duniya ya shi ne da bakin shi ya zo yana cewa ina ma shawarar da annabi ya bani na karba saboda ya zo yanzu baya iya annabi ya faɗa hadisin na na aisha cewa habbul amali ila allahi adwamuha ko adwamuhu wa in Allah mafi soyuwar aiki a gurin Allah shine wanda aka dawwama ana yi duk kankantar ta da ce kullun ka tashi kai sallah raka'a ya fi a ce ka samu wato wata ran ka samu ka raka arba'in ba za ka kuma yi ba ke bayan shekara ko bayan wani abu da ya kama da wannan wanda yake yi shi dan Allah ya fi son tafiye da wanda yake yi da yawa lokaci guda kuma ne ba zai kuma ba sorewar ita Allah yake so kai kai aiki alkhairi duk kankantar sa to kullun kai to da bakin ke zo na cewa ina ma ya karbi shawarar da annabi ya bai ya laita ne qabiltu rukhsata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce ina ma na ka saukin da annabi alaihi salatu wasallam ya ba to kaga shi saboda kwarin sa da karfin sa abin da ya rika yi kenan ya zama wani a cikin ruwat na adabul mufrad wani wasif wasif a cikin tabi'ai shi ma ya je auro aka aura ma wata baiwa Allah da yazo irin sallan nan da ake ta dare ta raka'a biyu a matsayin amarya da ango ya tashi zai raka'a biyu kawai ya gani ke sai ka gini ba tana miƙewa ta ɗauka daban-daban za a yi sai yin da ya taka lokacin da ya idan da ta kai ta kuma bata gama ba sai ce to bari kafin ta gama bari ya kuma wata biyu ita ma tana idarwa ta gabe gama ba sai ta dora suka rika sallah sai da asuba ya ji bayan ya an yi sallah sai wani daga cikin manyan malamai ya tambaye shi ce ya amarya yake kun aura mun mala'ika kawai ku ce sai wani ya amarya wai tunda muka zo sallah take sai kai ba ai sallah take shine wasif yana na a cikin wanda suke ruwayar um wato rijal na adabul mufrad yake da Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kara musu yadda Ana Abi Bakr bin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga sayyidina Abu Bakr Allah ya kara musu yadda kaga da Abdullahi da Amr bin al-As asali sunan sa As ya zo fada annabi annabi yake yan sabariya sunan sa yake sunana Az bin Amr bin al-As sunan ka kansa ne As ne sako kenan annabi yake ya sunan ke kuma cewa As ya kuma fada sai da ya fada sa uku sai yake bal anta abdullahi yake kullukum abidullah dukan ku bayin Allah ne sunan sa abdullahi shikenan kuma ya karba daga ranar sunan sai kuma abdullahi bin amr bin al-as kakan da tunda ba musulmi bane yana nan asin sa asu bin wa'id to saboda haka daga abu da abdullahi da amr bin al-as din da sayyidina abubakar sai aka ce radiyallahu anhum Allah ya dade annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da manzo kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi allimni du'a'an ko ya mun wata addu'a ad'u bihi fi salati wanda zan rika yi amfani da ita a sallata kun san dai duniya ba wanda annabi ya fito irin a maza irin sai da Abubakar da Amr bin al-As wata rana da wasu annabi ya taba ya tashi jagoranci mahaifin Abdullahi sai ya ga irin yadda annabi ya karbe su kamar cewa annabi ya fi son sa fiye da kowa wata ran kawai yana so ya gwada matsayinsa a gaba annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce ya rasulullah wa ka fito duk duniya sai ya ce Aisha sai ya ce ai ba mata nake nufi ba maza sai ya ce Abubakar mai babanta Abuha mahaifinta sai ya ce bayan shi ba sai ya ce sannan Umar bayan shi ba sai sannan Usman da ya ga ana ta lissafi yake sai na shiru da baki na kar a gama ba a sa ni ba sai na kame baki na nan shiru saboda haka wannan shi ne wato sai da abu bakar cewa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allimni du'an ko ya mun wata addu'a ina so ka gano girman sai na abu bakar da girman annabi alaihi salatu wasallam a gurin Allah da baya magana sai wahayi cewa addu'a da zan rika yi kagan zaka ba wanda ka fito wani abu ai wato abin da yafi kowanne zaka bai sai yake wanda zan rika yi a sallata kala sai yake qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim sai yake qul ka rika cewa annabi yake gayawa sai na abubakar in kala li sahibi la ta'zan inna allaha ma'ana wannan bawon Allah cewa ka ce Allahumma ya ubangiji inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina so ake duk randa za ka yi addu'a ka nuna wa Allah ka fi kowa tsaya kar ka zo ka rika cewa mu ne ba masu sallar dare ya ubangiji masu siyamun nahari azumi a tunda annabi Yunus kaga annabin Allah ne wanda ma'asumai ne ba sa sabo amma da yake so roki Allah cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin in ka tashi da dare zaka roki Allah ka rika ga yawa Allah ya ubangiji na fi kowa laifi a duniyar nan haka zaka rika yawa Allah bambadan cewa na fi kowa laifi ba dan kana ruba mun asiri ba ma ba wanda zai kalle ni ko da yake ka rika faɗa wannan to shine Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ya ubangiji ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba ba wanda yake gafarta zanubai illa an tamba kai ba faghfir li maghfiratan min 'indi ya ubangiji ka gafarta min gafara daga gare ka warhamni ka dika ina innaka antal ghafurur rahim lalle ubangiji kai ne al-ghafur mai gafara al-rahim kuma mai jin kai to kaga wannan addu'a da annabi ya koya sai na wakar zuwa ke ka haddace domin duk wata addu'a annabi yana da jawami al-kalim duk wata addu'a da yake ka kware a larabci ko kai ko ka fi jiba wai ko tafiya kake ya ke cewa part of this suna binka na na na hau abinda zaka faɗa ba zai kai wannan daraja me yasa domin shi annabi sai da aka yi mawa ya faɗi wannan kalmar shi yasa kamar yadda nake faɗa a karatun mu na amal yawmi wal laila cewa duk kalmar da ta fito daga bakin annabi alaihi salatu wasalam na rantse da Allah ba wata kalma da ta fi ta daraja babu annabi zai faɗi kalma layi daya ka je kai jeji ɗari amma bai kai shi daraja ba ya shigo ya tarar da wa juwairiya tana ta tasbihi inda ya tafi masallaci har ya dawo ta ce har rana ta daga sai ce mai jike faɗa ta ce ina kai yi wa Allah tasbihi sai ce na faɗi kalmomi guda hudu da duk sun tattare sun ma ba abin da suka faɗa kalmomi hudu ta kai duk sun fi abin da suka faɗa da shi ta ake cewa idan kalmomi suka fito daga baki annabi alaihi salatu wassalam kaga cewa ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi in ka faɗi wannan kalmar shi kenan lokacin da abdullahi da abbas wata rana yana zaune sai ake tattauna a kan matsalar aikin hajji wanne ya fi ifiradi ne ko kirani ko tamattu'i yana zaune a gurin sai ake tattauna suka ce ai sai na abubakar da sai na umar sun zaɓi nau'i kaza sai na abdullahi da abbas ya fita ta sai ya tashi yace aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa taquluna li qala abubakar da umar yusiku an tumira alaikum hijaratan min as-sama yace na rantsa da Allah saura kirin Allah ya muku ruwan duwatsu daga sama yace ina cewa annabi ya ce kuna cewa Abubakar da Umar sun ce to ya kalmomin da suka fito daga bakin annabi ko abin da annabi yayi zai zama daidai da na wani idan kana gane wannan karatun ba ka buƙatar sai wani ya ya fata lokaci wajen fata chemical energy in ka gane wannan Allah ya sa wa karatunka albarka ba ka buƙatar sai ma wani bayani ba ka buƙata na ba da wani misali kuma a karatun amalin da yomi wallahi da ko a ko a gurin matasa yanzu za su fi gane wannan bayanin ma rigar da Messi ya sa ya tuɗe ya ba wa wani ɗan kallo da rigar da Cristiano Ronaldo ya sa a jikinsa ya tuɗe ya ba wa wani ɗan kallo ba daidai take da wanda ta siya a sabon garba ko daidai ne kai ka san wannan rigar da yasa za a iya kai ta gidan tarihi ba a ce da ita euro kaza saboda shi yasa ko ba haka bane to dan me yasa gashi kuma a cikin wanda ka siyo sabuwa ce a leda kuma an rubuta Cristiano Ronaldo rubutu ne sai kuma tambari ne da amma me yasa ban suke da bambanci to ya maganar da annabi ya faɗa za ta yi daidai da ta wani awa malamai ya addini zai zama wasa abadan Allah to wayannan abubuwan su ya kamata wani lokacin na yawan fada shi ilimi albarka ne duk za ka ganshi kankani sai kana tunanin baka da ilimi amma Allah ya sa ma albarka za ka duk girman malamin ya kawo abu za ka baka yadda ba kuma ba wai dan san zuciya ba a saboda kai Allah ya baka fitila ne haske batirinka ba wayanka ba bigo ba bigo ba batirinka tana rike taji ina ga ba to wayannan abubuwan su ya kamata ko da yake addinin nan da Allah ne a daina wasa wannan kalmar da Annabi ya gaya sai na Abubakar in karke ta ba wani abu da za a gaya ba kai ki nauyi na ranki da Allah babu gashi na in ka sa yaro dan shekara uku yanzu ka iya koyarwa kana da methodology na teaching Allah ya dawo za ku saura mu awa ba zai kiyaye ka faɗi gaba ya gaba da ita ka koma wata gabar in Allah ya da duk gwarancin sa bayan wani lokaci sai ka je rayu اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ذاك يجي يا يارا كبوا غاوني يارا ko kula ka bazi ba amma in Allah ya dawo ke gani sai ka biya nayi wannan kalmomin da annabi ya faɗa duk ba wata kalma da take ta kwari babu to wannan shi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندي وارحمني انك انت الغفور الرحيم rike wannan addu'ar ka rike yi na'am na'am eh ya ce a sallah shi ne kamar shi malam bassam shi ma da yazo da ibnu da kikila da sauran malamai cewa suka yi idan aka zo malaman gida biyu suka kasu akwai wanda suka ce a sujjada za ka faɗi wannan domin sujjada shi ne gurin addu'a wasu kuma suka ce a'a karshen tayya domin a babu tayya da kawo gurin da annabi yake ka zaɓa addu'ar da kake so sai sai na waka ya kai ya zaɓo da kansa yake annabi ya zaɓa ma da shi ne ba su kamfur to saboda haka ka ga yanzu kana da zaɓi in ka sa ta a tayyar ka tayi in ka sa ta a sujjadar ka tayi ne wani zai sa a duka gurin ka huta shi ne kawai saboda haka ka yi ta a cikin sallah ka yi a cikin sujjada ka yi ta har a wajen sallah an tara addu'o'in ka da kai kadai ya halatta ka kai kamar da Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa amin saboda haka wannan shi to kaga a wannan hadisi zamu koyi abubuwa kamar haka abu na farko shine an so mutum ya rika yin addu'a a sallarsa cikin sujjada da ƙarshen tayya tayyar da za ka yi mata sallaba duk sallar da ka zo in raka'a biyu za ka yi to a nan za ka sa wannan addu'a idan kuma mai hudu ce to kaga ba a yi a ta farko sai a cikin ko kuma idan mai biyu tahiyar suna nufin tahiyar biyu za a yi yace imamu sanani a cikin subul salam yace cewa wannan kyawun addu'a nan bai uye wa kowa ba yace a fili yake daidai mutum baya gani kan addu'a da annabi ya ga sai na Abubakar yace ya fito a fili da kadai ta Allah ga kiran ubangiji akai akai sannan an zo abu na uku mutum ne rika buɗe addu'arsa da nuna wa Allah shine laifi ne ana son kai wannan sai na bakar ya san cewa sallah gurin amsa addu'a ne domin Allah ya ce wa ta'inu bi sabri wa sala ku nemi Allah ne taimakon Allah a wato ta hanyar hakuri da sallah to shi ne ibnu da kike ne yake kamar yadda nake faɗa cewa yana ganin watakila inda ya fi dacewa a sa wannan addu'a da shine a sujjada ko kuma a tahiyya mun yi wannan bayani ne hadisi na gaba ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda take ma sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath da aisha Allah ya kara mata yadda take ma sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam salatan annabi bai kara sallata wata sallah ba ba'da an nazalat alaihi bayan idza jaa rasulullahi wal fath bayan wannan surar suratul fath ta sauka ga annabi alaihi salatu wassalam daga nan annabi bai ƙara sallah ba illa ya kulu fiha ba sai ya karanta a cikin sallar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli tunda idza jaa ta sauka bai ƙara biya ta ba bai ƙara yin sallah ba sai ya biya wannan addu'ar ba ya tura take cewa idza jaa nasrullah idan nasarar ubangiji ta zo wal fath da kuma budi shine buɗe makka fatahu makka inna fatahna laka fathan mubina wa ra'aita an-nasa yace zaka ga mutane yadkhuluna wato suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah abuwajin jama'a jama'a shine wara'atin nas da kullu na fidin kaga ai daga yakin fatahu makka bayan fatahu makka mutum dubu biyu ne suka musulunta shi za da za tafi yakin azab ko aka tafi mutum dubu goma sha biyu saboda tsari mutum dubu goma aka fito fatahu makka dubu goma sha biyu aka fito to shine wata rana wani wani wani mutum ya haɗu da hajjaji bai san hajjaji ba ne sai hajjaji ya maka bayani za ka ce da gwamnan wannan garin da yake yake wannan gwamnan garin na yake azalimi azalimi tana neman azalimi wa ta samu irin wannan sai da ya gama abubuwan sai ba faɗi magana a kan sai yake وأنا الحجاج بن يوسف الثقفي إنا لله وإنا إليه راجعون shi ke to shi kenan ka san wani abu na alkurani domin shi da abin sa in ya ka san alkurani yana da daga kafa ko da zai taba ka shi ke ya san yake to me za ka ce wata sura za ka biya mun yake yake da je sura zan biya ma yake to biya yake idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yakhrujuna fi dinillahi afwaja sai ce me kake wa ra'aita an-nas yakhrujuna fi dinillahi afwaja yake ne za ka faɗi wannan yake to ai kai zaman ka addinin ne yake fita aiki ba wai gida ake ba wa ra'aita an-nas yadkhuluna aka dole a jaji rabu ورأيت الناس يخرجون قالوا يكون يدخلون في دين الله أفواجا والله يتي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح كذلك تسبيح هذا أممي أكي بحمد ربك sannan ka rika gode ubangijin ka masadda ka ce subhanallah bihamdi rabbika ka ce alhamdulillah wastaghfiru ka ce Allahumma ghfirli ka nemi gafara ubangiji innahu kana tawwaba lalle Allah ne yawan karbar tuba ne to shine annabi ya zo illa ya kulu biya idan ya zo sallah sai ce subhanaka Allahumma Allah ya ce da shi fatabbi sai ce subhanaka Allahumma rabbana bihamdi rabbika sai ce wa bihamdi wastaghfiru sai ce Allahumma ghfirli kaga ya ka'annahu yufassiru alquran to shine yake Allahumma kulli duk lokacin da annabi ya zo addu'a a sujada da rukuyi yana biya wannan in ya zo sallah kai wa fi lafzi hasan a wani lafazin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakfiru an yaqula wannan lafazin annabi ya kasance yana yawaita cewa fi rukuyi ya rukuyin da wasu jodi da sujadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to shi za a ga azizin muslim kan ka zo addu'o'in tazbihin ruku'i da na sujjada duk an kawo ta domin anan wannan addu'ar ita annabi ko ina yake biya ta to anan ne malaman da suke cewa da aka ce an hana mutane yin addu'a a cikin ruku'i suka ce ba ko ina bane ga wani guri annabi yayi addu'a don wannan addu'a ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li addu'a kuma ga shi ka biya a ruku'i shine sai ce to in ba irin wanda annabi yayi ba kai dai ka je kawai yanzu a rukuyi ka fara Allahumma atina fid dunya hasanatan bi alaka ba amma gurin da annabi ya faɗa inda ya faɗe ka koda da kalmar addu'a to ya halitta ka saka domin wanda aka yi wahayi shi ya faɗa shikenan kawai hadisi Abdullahi da Abbas cewa fa amma ruku fa azimu fihi rabba a rukuyi ku rika girmama Allah wa amma sujudi fa sayyu bi du'a amma sujada ku dage wajen yin addu'a ku dace wajen yin addu'a sau da haka wannan din yabo wannan idan ka biya umarnin annabi kai ba addu'a ka dauko ka rika yi ba rabbi jilli wali walidayya wal mu'minina yaqa ba addu'a ka dauko ba sau da haka wannan addu'a ana yin ta a sujjada ana kuma yin ta a ruku'i wannan hadisin shi ma yana nusar da mu an so mutum ya yawaita addu'a a ruku'i da sujjadarsa sannan ana so mutum ya fice addu'o'in da yi wa Allah istighfari dan ya dace da wato karba addu'a sannan idan mutum yana so Allah madaukakin sarki ya karba addu'a sai ya nuna wa Allah ya fi kowa laifi ya kankan da kai to sai malai yake kuma falala istighfari ta fito karara da kuma wato neman mutum ya rika yawan yin istighfari imam ahmad bin hanbal duk da an ce mutum ya zaba yake tunda annabi ya bada samfur cewa ga irin abubuwan da za a faɗa yake bai taɓa zuwa sallah ya zabo addu'a ta ka ta kansa kuma ya iya larabci yake ce ya zabo irin wanda annabi ya koya ta abu shi yake ɗaukowa domin akwai jawabi alkalim duk wanda za ka faɗa za ka zo ka gama faɗar keji biyu ka tsaya kai ta littafi mutum ya zo a ce ya faɗi da yake so yace yana kan gida a Lagos yana so a Abuja yana so a waje kaza ya ta lissafi duk ka bata kanka lokaci wanda ya zo yace Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina wallahi shi har Allah dan dan ya faɗi ta ba wai iya Lagos da Abuja ba domin annabi wani gina din da yake so shi kenan za ka gani a harami mutum yana kai wa Allah adres yana ta bashi adres ana dawa kun nan za ga mutum yana ya ubangiji ina zan gida a unguwa kaza layi kaza wai Allah yake wa kwatanci za ka ji mutane iri iri Allah mutum yana ta fara cewa gida yake so a Lagos a Afafa a kan waje ko Ikeja guri kaza kuma yana gaya wa Allah ina ai ji Allah madaukakin sarki ka dauko jawami'ul kalim kawai ka gaya wa Allah shi kenan duk wani abu da baka faɗa ba ma za a yi ma gajerin kalmomi ne na annabi alaihi salatu wasalam amma za a yi musu labtu na rakumi wani ke labtu na rakumi a ya wa umairu ma fa'ala nugairu iya wannan kalmar kawai da annabi ya gaya wa abu umair cewa lokacin da dan tsuntsun sai mutu wani daga cikin malamai ibnu hajar kansa kawai cewa zai da fitar da fa'ida ta fi ɗari iya wannan kalmar kawai ya kai abu umar ne ya samu tsantsinta iya wannan kalmar kawai malamai wani ya ce in tsaya za a gani a kan hadisin za a rubuta golin kalmomin annaba haka ce suna da faɗi kowace gaba haka zo za a ɗauko abubuwa daban-daban duk da cewa kaga an baka dama amma shi imamu ahmad bibiya yake yi ji mai annabi ya faɗa me kuma ya koya ta bai dan ya dace da wannan to wannan shine karshen babun tashahhud sai babi na gaba babu witr ko alwatr ko alwatr bi fathi riwawi aw bi kasriha lugatan luga guda bibiya halatta wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr ko wal witr Allah yana rantsuwa da wato alfajr yana rantsuwa da shafa'i da abin da yake biyu shine shafa'i alwitir kuma odd number ne da even number shine alwitir duk number da ba ta raguwa sai an samu raguwa ita ce odd number even number kuma mai shafa'i wanda za ta rabu bibi to duk wayannan abubuwan Allah ya rantsuwa da shafa'i da wuce to kaga nan malam zai bayani akan falalai kiyamun layli sallar da zaka fara yi bayan sallar isha dare ya fara tura kiyamun layli kenan Allah yake da tajafa junubuhum anil madaji ay yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun Allah yana yaban waɗanda suke kiyamun laili yake suna nesa ta kuyaban anil madaji ay gabar shimfida kuibin kowa yana nesa ta shi gabarin bacci da yasa Allah yake da auna rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangijin su saboda tsoron azabar Allah da kuma kwadayin ramar Allah wa mimma razaqnahu yunfiqun sannan suna cewa dan gani da abin da muka azurta sai Allah yake fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum rai bai san me muka boye masa ba mai kiyamul layli min qurati ayunin na farin ciki da jin dadin idanu sai Allah yake ne kamar ka tambaya sai Allah yake jazaa'an bima kanu ya'malu sakamakon abin da kuka kasance kuna yi ne da daddare ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa qalila ya kai ne lulluba ta ji cikin dare sai lokaci kankani duk da wannan aya ta zo kane kan annabi alaihi salatu wasalam tana ba shi umarni na wajibi cewa wajibi ne shi ya kiyamun dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to kaga wannan shi ma ana yaban masu kiyamun laifi walladina yajiduna li rabbihim ibadur rahman sujjadan wa qiyama wanda suke kwana da daddare suna sallah lokacin da Abdullahi bin Salam abin ya musulunta yana cikin wato nan kabilan bani Nabi yana cikin manyan da ya ga annabi ya zo Madina har da shi a cewa bari mu je mu ga wannan mutumin da ne zo kallo yake yana zuwa kallo yake daga zuwa kallo yake ji annabi ya shiga ransa yake kalmar da ya fara haddacewa gurin sa sai ji yana ayyuhan nas ya ku mutane afshu salama ku rika yada sallama wa bi mutahaba ku rika ciyar da abinci wa sallu bi layli wan nasi niyamu yake ku rika sallah da dare lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salami yace za ku shiga aljanna shi abun yace sai ya dace bayan ya musulunta shi ya rawaito hadisi annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa hadisin tirmidhi hadisi abu umama al-bayhaqi mal albani ya kawo shi a cikin riwayul jalil cewa alaikum bi qiyamil layli na umarce ku da kurɗayin sallar dare bayan Allah sai ke fa in domin sallar dare idan bacci kake so akwai ran da zaka kwanta bacci ba an tashi ka ba zaka tashi ba ba in dai bacci ne zaka gaji da shi Allah bacci akwai ran da zaka tashi ka ba ba zaka tashi ba ki yi ake so kai kokari kaga farga da shi goran da shi farga da shi sai ku bayi ne kankarar an gane ko saboda haka sai yake to fa innahu da'u salihin domin da abu salihin ya qablakum annabi yace domin wato hijiyamun nabi al'ada ce ta mutanen kirki tun kafin zuwan musulmi an gane ko tun kafin zuwan musulmi tun kafin zuwan musulunci mutanen magabata kiyamun ne suna yin kiyamun ne shine fa innahu da'u salihin qablakum dabi'a ce tasu sannan wa qurbatun ila rabbikum qiyamul layli tana kutanta tana kutanta ku zuwa ga ubangiji sai annabi alaihi salatu wasallam yace wa maghfiratun li sayyi'at sannan qiyamul layli tana kankare zunubai wa manhatun lil ithmi sannan tana hana laifi eh Allah ko appointment kai da karuwa in dai kana qiyamul layli za ka sai ku ta samu zabani ba za a haɗu ba ina gaya ba Allah zai kawo wani abu inda ka sa kiyamun da a gaba to Allah zai rika baka kariya wajen sako ba za ka yi ba to saboda haka kiyamun laili tana da falala kwarai da gaske hakan al-basri yana cewa ma azidu amalan ashaddu ala nafsi min mukabadati al-layli wa siyam an-nahar yake ban taba sanin wani aiki wanda yake mafi tsanani a gurin zuciya ba fiye da kokawa ta wajen dagewa mutum ya dage ya kiyamun laili ko da raka a biyu ka tashi kawai da yadda raka raka a biyu ka koma kun san dalili saboda munafiki baya kiyamun laili na rantsi da Allah to waje ganka ba da ganin ka ballan da a je a kiyanawa a ce kaza kaza ba mai ganin ka daga kai sai Allah kuma na gaya masu wanda aure ya sa a gaba da wanda suka sako shi a gaba na gaya musa a wani karatun mu na rantsi da Allah in ka sa kiyamun laila a gaba ko za ka yi auren ka lafiya lau za ka ga an zuwa ya wurin ka rika mamaki cewa wai ya aka yi kaza kai kudin da kake kai ma baka sani aka yi kake ba lafiya lau za a yi shi da kai zubuli saboda haka qiyamul layli in dai kana so abubuwan ka tafi daidai ko me hatta lafiyar jiki in ka sa qiyamul layli a gaba wani ciwo ya ije ka an rasa yadda zai ka sa qiyamul layli a gaba ka gani in bacci ne fa ba za a dina ba baccin nan an rika yi kenan kire rabin awa a iya awoyin da kake da su kawai ka ajiye iya rabin awa in ma ba za ka iya ɗaukar dogon lokaci ba rabin awa kawai a jeda wani wani ya zo ya samu asan albasari ya ce ya a bata ibi inni abitu mu'aban wa uhibbu qiyamul layl haka yake mata wa uhibbu al-qiyam wa uhibbu duhuri yake walakin la astati yake ni ya Abu Sa'id Abu Hasan al-Basri ya kai baban Sa'id ni ina san wato hadithu mu'afa ina kwanciya lafiya lau wa uhibbu al-qiyama kuma ina so ne sallar da wa wa'idu duhurin ajiye buta a gefe na yace walakin la astadi wa yace bana iya kai kun san me Hasan al-Basri yace bi zai ce wa yace kayyadatka zunubuka yace zunubanka ne sai hara ka kai domin kaga ai dama annabi ya gaya mana wanda ya zo kwanciya bacci idan ya zo kwanta bai addu'a ba sai annabi ya sai dan ya zo ya ce da shi urqut alayka laylul tawil ita baccin ka sai ba tausa yana ai akwai dogon dare ita baccin ka ba zai baka kai kiyamun laili ba wani za ga yana da kokarin tashi sallar asuba amma sai dan ya hana shi kiyamun laili to wannan wucin da zamu shiga kana da wayo sai ka dauke ta kawai kamar da ita nan da zama wucin da kake yi ta koma kiyamun laili to bari mu shiga hadisin saboda lokaci ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala sa'ala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ala al-minbar wani mutum ya tambaya annabi alaihi salatu wa salam wata rana annabi na kan minbari sai zo masa tambaya yace ma tara fi salatin layli ya rasulullah me za ka ce dangane da abin da ya shafi sallar dare ɗalibi ce sallar dare masna masna ita sallar dare raka a biyu ce in kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama fa idza kafiya ahadukum as-subha idan ɗayan ku ya ji tsoron alfajir zai kullu kar a sai asuba ta rike shi sallawa hidatan to yi sai raka a daya karfi ba a wuta rata lahu ma salla ta ga mai mawutiri ga duk abubuwan da ya sallata a baya idan da zai yi biyu biyu biyu sau hamsin ta ga ɗari kenan to da ya ɗora da wannan guda ɗaya sai a ce to ya gama wuce gaba ɗaya sallar sunan ta wuce ne wannan bibbiyin da ya shi ne shafa'i amma yana ɗora guda ɗaya ta zama wutiri mu ne muka saba da shafa'i da wutiri amma su magabata wutiri suke cewa kawai mutum ya yi wutiri shi kenan in dai ya ɗora ɗayan nan a kai shi kenan wa annahu kana yaqul annabi ya kasance yana cewa in ja'alu akhir salatikum bil layli witran ku sanya sallan ku ta karfe a dare zan to abin da zaka rufe dare da shi ne witri duk da wannan fa a gurin yan zahiriya wajibi ne Abu Hanifa ba gurin sa sallar witri wajibi ce mun yi wannan bayanin a bayan kace sallar witri wajibi ce to sallolin farilla sun zama shi da kenan a sunna ce mai karfi ana so in dai ka balaga ka kai shekara sha biyar kin fara al'ada to wuce ne yanzu ba ka wasa da ita kawai shi domin tana cike ma gurbi da yawa idan da mutum zai wuce ya yi kamar yadda za mu ji a hadisin gaba ya wuce sa a bayan sallar isha da wasu suke yi in ya tashi da daraba zai ta yi biki kawai wuce ce ba zai maimaita ba la wikira ne fi laila annabi ya ce ba a wuce biyu a dare daya bari mu je saboda lokaci mu ƙara wani hadisi ana aisha radiyallahu anha qalat min kulli layli kada aujara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan aisha Allah ya ƙara mata idan tace a kowanne dare annabi yana wutiri min awwalil layli wata ran ne a farkon dare kamar da wasu da an yi isha da za su sun miƙe sun yi tashi domin yana tsoron ba zai tashi ba ba ba laifi bane idan ka tashi kawai to zaka ci gaba da yin bidiyin ka ne wannan sallar da kake wa autadihi wataran annabi yana yi a tsakiyar dare mun yi bayani shi ma ake gane farkon dare da tsakiya da ƙarfi cewa da rana ta faɗi sai ka ɗauki awoyin awa goma sha biyu ko sha ɗaya zuwa ɓullowa alfajir sai ka raba ta gida uku shi kenan kawai daga ƙarfe yanzu ƙarfe shida da rabi har zuwa ƙarfe biyar sai ka ɗauki za ga awa goma sha ɗaya ne da dan wani abu to kaga sai ka ɗauki wannan awa goma sha ɗaya in ka ce sha biyu awa hudu sai ka ɗora ta akan ne akan karfe 6 da rabi ta goma da rabi ce sannan ka ƙara dora ta biyu akan goma da rabi zai baka a karfe 2 da rabi sannan daga nan kuma zuwa kullu alfajr haka za ka rabu shine farkon dare da tsakiya da karfe yau wato sai da rabi to haka za ka dauka ka dora ta kan an gane ko to sai ce um fanta hawi kirahu ila sa'a amma yadda annabi yake idan ya fara sallah wutirin sa yana cikewa da shi zuwa lokacin sahur abin nufi da ya rage minti adadin yadda za a karanta aya 50 to daga wannan lokacin annabi hakura yake da sallah sai koma istighfar ba. mun yi wannan bayani a baya za mu kuma mai kai cewa da zarar ya rage gurgurde da za a karanta aya 50 duk abin da annabi yake na sallah to sai hakura to daga nan kuma sai a koma wa bil athari hum yastajbiru sai annabi ya istighfar za mu kwatanta ana yi yafi to ma hakura kenan ko an gane ko na'am to shi kenan eh kuma ai me yake cewa annabi alaihi salatu wasallam cewa idan ana annoba a gari kada ku fita idan kuma kuna cikin kar in ba ku cikin kar ku je to ku yanzu muna cikin inda babu ruwan ku je ko mu jira ai ko mu ce tunda da ya zako ku ku fara da wuri ba bari mu ƙara sabon da muke har sai an daga mun lokaci yawa mu tafi kiyamun lailin mu an gane ko da kun fara da wuri ne kam shike haka annabi yake in ana annoba a gari kar ku shiga garin in kuma kuna garin kar ku fita ku je ku sawo saboda haka mu yanzu muna cikin masallaci ba mu san ana ba kai ka faɗa kuma ruwan karshen damuna ne yanzu za a gama ya in sha Allah kuma zafi ake yi bai zama ta yi ana ta zafi ruwan ake zo an gane ko to ai ta ka addu'a ta fi karfi to wannan shi ne annabi yana cike wurin sa zuwa karshen dare bari mu biya da hadisi shine ma kuma su kusan na karshe ko ana ya radiyallahu anha qalat an karbo daga nana ya Allah ya kara mata ya take كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعة النبي يا كسنتي ينا ثلاثة عشر ركعة النبي يا كسنتي ينا يصلى كتدري ركعة قوم شاء أكو النبي ينا يصلى ركعة قوم شاء أكو يوتر من ذلك بخمسة إذن يتاجي يوتر إنسا تكنتين ركعة بيار la yajlisu fi shay'in baya zama akan kowace raka'a a wannan wujurin illa fi akhiriha sai a karshe to kun ji wani karatu yanzu annabi yana yin raka'a goma sha uku amma yana wuturi da guda biyar siyamu ramadan ina ji mun biya shi a zoom lokacin corona mun biya da wata alarmomi ta zoom siyamu ramadan ina gida muke karatu cewa a cikin a ce na ce zumbo ai mu karatun mu muka yi zumba wani abu muka yi an gane ko saboda haka a wannan mun kawo nau'o'i guda shida da malam malam albani ya kawo guda shida da annabi yake yi na wuce nan yadda annabi ya yi raka'a biyu ya yi dogwaye ya yi sallama ya kuma raka'a biyu ya yi sallama ya raka'a biyu ya yi sallama ya raka'a biyu ya yi sallama raka'a nawa kenan takwas to da ya tashi sauran rakoyin da ya raka a ɗaya ya zauna a yamma ya kuma miƙewa ya ta biyu ya kuma miƙewa ba zama sai da ya raka a biyar fatiha da sura sannan kuma sai ya sallama shi ne wannan tsarin da rana ya ta kawo mana nan an fahimta da kyau ko yawwa to kun ji nau'i na farko ke nau'i da guda shida nau'i na biyu ga wanda ya tashi sallar dare annabi yana yin sha uku uku wannan sha uku ita muka faɗa yanzu a wata ruwaya kuma yana kuma yin sha uku amma idan ya miƙe sai ya sallah raka a biyu gajeru kamar ta buɗe sallah yan gajeru haka da su kamar ana ta wurin mota ko inda domin annabi alaihi salatu wasalam dogayen surori yake da don ya fara buɗewa daga gajerun nan to sauran raka a biyun kuma sai ya dogaye wajen da ya gaya mana ya annabi yake sallar sa yawwa a raka a ɗaya za a biya ma bakara da ali imran da nisa'i izu goma sha ɗaya an fahimta da teku a raka a ɗaya to saboda haka ya yi raka a biyu zan zan faɗi wani nau'in ne ya yi biyu ya buɗe su gajeru sai ya je ya ƙara biyu nawa kenan ya ƙara biyu amma dogwaye ba irin da gajerun ba ya ƙara biyu ya ƙara biyu sai da ya haka sau sau shida sau biyar bayan waccan ta farko in ka hada da wannan biyu sallama biyar yayi ko raka a goma sha biyu sannan sai ta biyar raka a daya raka a goma sha uku ce wannan shi ne nau'i na biyu a raka'o'i goma sha uku sai kuma annabi yana yin raka'a yana yin raka'o'i sha ɗaiɗai da na nayi ta ce la yajidu alaiha idan annabi ya raka'a biyu biyu biyu sai yi ta taubiya sannan sai wuce raka goma sha ɗaya kenan ko yawwa sannan sai nau'i na biyu na na wannan na uku kenan nau'i na hudu shine annabi zai raka a hudu ba zama sai ya raka a hudu sai sallama irin yanayin sallar isha'i amma kuma fatiha da sura kuma ba tahiyya sai a kalfi sai sallama sannan kuma yin hudu ya sallama takwas kenan sannan zai tashi uku su ma ba zama sai a kalje sannan ya sallama sha daya shine nau'i na hudu an gane ko yawwa wannan ta hudu shi raka raka hudu ne amma gaba ɗayan su fatiha da sura kuma ba zama sai a raka ta hudu sannan zai sallama sai kuma ƙara tashi irin wannan hudun da yi sannan kuma tashi uku su kuma sannan shi ma ba zama sai a karbe sallama uku raka a goma sha ɗaya sallama uku nauyi na biyar ita kuma annabi alaihi salatu wasalam zai tashi raka'a takwas an fahimta da kyau ko eh raka'a takwas ba jama an fahimta da kyau ko eh a raka'a takwas sai zauna ya zaman kai ya kai sannan sai ya miƙe ya karo raka'a daya sannan sai ya zauna sai ya sallama raka'a nawa kenan tara to bayan ya sallama kuma sai ya tashi ya karo raka'a biyu bayan su kamar da ya fara buɗewa da biyu a ta sha uku can kagan kalisa ba ta zama sha ɗaya duk da cewa tara aka yi ma a haɗe amma da zaman ta biya biyu ita ma an gane ta yawwa ita kan ce ita kuma raka a shida annabi zai yi raka a shida shir sai ya sallama maimakon hudu bayan ya yi sallama sai ya miƙe tsaro biyar ya sallama an kadin zafa goma sha ɗaya kenan to wannan sune nau'o'i guda shida da mala albani ya kawo a cikin siyamu ramadan karamin littafi ne mai fa'ida wannan shine nau'o'i in ka tashi in ka yi limami ne kai zaka yi wa wasu su ka sai kai bayani ni ya saba wannan cewa jama'a to ba ba zama kaga inda masu rauni ji kenan in kuma a gida ne ba wanda zaka ga ya kai ta abaka na na? eh daidai shi ne a yi mun faɗi wannan kuma ko cewa raka sallama biyar sannan kuma a yi uku mun kawo eh sha uku ba akwai sha uku uku sau biyu da muka faɗa sannan kuma muka faɗi sha ɗaya sau hudu kowace da nau'in ba eh a haka ake zamba dama don a yi muka faɗa so muke a ɗauka ta zama salo kawai eh kowace in kai wannan yau gobe kai wannan jibi kai wannan to sai ga kama mai sunnonin annabi alaihi salatu wasallam to wannan shine nau'o'in wutiri to yadda annabi yake bayan ya gama wutirin bayan ya yi wannan kuma dab da kullowa alfijir to sai kuma ya sallama idan ya sallama sai ya danka gida. sai ka istighfar kai kafin ya kashin gida astaghfirullah alazim wa atubu ilayh allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfir haka sai da istighfar zai kai ko kuma rabbi gifli wa tubu alayya innaka anta tawwabu rahim annabi zai kai har sai alfajir ya kullu yana kullowa sai ta ji sai raka'at alfajir raka'atul fajr kuma kana da fuskoki uku ko fiye da haka ko dai kai fatiha zalla hadisin na Aisha wanda yayin wannan sallar daren kaga ya kamata ya fatiha zalla dan ya gaji ko kuma fatiha da kul ya ayyuhal kafir raka'a farko fatiha da kul huwallahu ahad raka'a ta biyu ko kuma fatiha da kul amanna da kul ta'alu kin ali imran fatiha raka'a ta farko aya ɗaya ɗaya ko kuma ka dauki abin da ka biya ba yayi amma dai a gida ake gani shi ne muna tafiya da ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi na ji alayhi da biyu ne in ban manta ba sati biyu ko uku baya cewa to wanda yake fitowa mun ce ana so a yi rakatul fajr a gida sai yake wanda yake fitowa ya tafi masallaci da wurba nace tambaya ce mai kyau shi ka ga bata jaje shi ba zai ta na bulbulin da alfijir ya bullo yana cikin masallaci na dani ko wani sa sai ya rakatul fajr sa masallaci amma wanda yake ba masallacin zai tafi wato in zan samu zai fara da katil fajr a gida in yaje masallaci ba a tayar ba sai yayi sai ya tahiyatul masjid ba katil fajr sunan ta ba wannan tambaya ce ne to kware da gaske to saboda haka wannan shine to da annabi ya miƙe yana tafiya masallaci da ya shiga masallaci ta da sallah idan bawan Allah idan ka koyi wayannan abubuwan da rantsi da Allah ya cika komai naka zai tafi lafiya lau duk wannan fitintunin gaba ɗaya Allah zai kiyaye ka saboda haka ya kamata a dage sallar daren nan kuma idan ba za ka iya ba ka ɗauki saba'i da wujurin ka hata na hadisi da ya zo cewa ana biya fatiha da sabbi sama rabbi kal a'la raka'a farko a wajen saba'i da wujuri raka'a ta biyu fatiha da qul ya ayyuhal kafirun ai sallama sannan a zo a biya qul wallahu da falaki da nasi ya halatta kai wannan duk shikenan wannan jini abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa yanzu abin da ya rage mana zikiri bayan sallah za mu shiga tafi mai zuwa in an yi da sallah wani irin zikiri ya kamata a yi muna roƙo Allah da suna yanki kyawawa da kuma kunta madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon binta maka muna roƙo Allah da suna yanki kyawawa da tsofaffin kamar ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya biya kuwa bukatun sana da kai na ga wata ban sani ba kofin da an faɗi wannan ko ajiye ta zani a mala tambayoyin sai sati mai zuwa wannan da larabci ya rubuto ta sa kan muddata da ɗayan jirsatin jirsatin istiraha ma al'imam wa bi gairi bilil fadli ina ga za mu akwai tambayoyin sai sati mai zuwa abubuwan da muka faɗa da yi Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kire Allah maɗaukakin sarki ya yi mana alaikum salam na'am shine na bada misali shine qur'ani yake biya gaba daya kaga Abu Jayyid ya bada misali cewa a raka'a da biyu wani abun Annabi alaihi salatu wasalam sai da yi Annabi ya biya bakara yana gama sai ya fara nisa'i ba Ali Imran ba sai ya gama da nisa'i yace ya dauka za a yi kuri sai ji an dauko an dauko Ali Imran yake yana tsoron kada ya fita ko shi ko Abdullahi dan Mas'ud kada ya fita kuma aya ta sauka akan sa ko kada ya fada cikin munafikai yace dole ya hakura ya zauna saboda haka irin su ne Qur'ani annabi yake biya shine duk kuma karatun annabi alaihi salatu wasallam duk inda ya zo aya ba hadar irin karatun tilin da kiran yake ba kaga su suna hadir ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim na na ummu salama ta ce kifu ala ru'usil ayi duk aya in yazo ta neman gafara sai ya nemi gafara a gurin sannan ya tora to da haka wannan jini muna roƙon Allah da junayen sa jawawa da gobe ta kawo ka wanda ke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gida muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara na'am na'am zai yi amfani da zuwa waje a ne wanda muka biya yanzu ai mun ce gashi ya kawo ana biyawa a rukuni a biya a sujjada ya halatta eh mana rukuni da sujjada ya halatta a kallon dama idan ka nau'i nau'i ne in ka ɗau wannan nau'in ka sa har yau ka sa wannan nau'in gobe ka sa wannan su ake karka tambayi karka tattanzawa sai ba sai ka gwama ba ka ce in tambayoyin da ku ji dama na takardar mu da wani takardar mu ka karanta اللهم علمنا في أولاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم خذ ناصيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الله تبارك تكفر منافيا هنا رقى الله رسولنا أن تجاه ورزقكم كما أوفقا duk wanda ke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye mu muna roƙa Allah da sunan ta cewa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka shirya matasan mu Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allah muna kan ba ɗalibai shawara wanda zai tambaya dan Allah ya rinda